الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na talata sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya dubu da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta mun tsaya darasi na shida a suratu yusuf za mu tashi darasi na bakwai aya ta saba'in da biyar za mu koma daidai kan aya ta saba'in da uku kalu sallahi لقد علمتم ما جئنا لنفسد الاسلام a wannan masallaci mai albarka na ma'asasatu salafiya da ke unguwa gwamna kasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد علمتم ما في الله أفسد في الأرض وما كنا سابقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين idan ba manta ba muna cikin ahsanul qasas wato kisa labari mafi kyau da Allah madaukakin sarki ya bayar na Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam mun ji irin abubuwan da ya haɗu da su tun daga wato jarrabawar cikin gida har ta waje to yanzu an kai gabar da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam Allah ya ɗaga shi ya ba shi wani matsayi in ba kuma da wadawa muna faɗa illa hasada shi ma hasadi bai sani ba wanda kake wa hasada Allah madaukakin sarki ya ɗaga shi ne don kai ka amfani ɗaya daga cikin alamomin yanzu muna gani annabi yusuf alaihi salatu wassalam urukuru ga shi yanzu sun mara hasada amma yanzu su za su amfani su za su more shi to shi ne illa da ba a so idan Allah ya ba wa wani dukiya a gidanku shi kaɗai ya ba ni ba kowa ba to ya ba shi ne don ku amfana ku ku mora in ya ba wani mulki ya ba shi ne don ku mora in ilimi ya ba shi don ku mora ya bayar ka ga yanzu da kanci gaba ɗaya daga zaɓe duk duniya a lokacin ba abin sai kasar annabi yusuf alaihi salatu wasalam yan uwan nan nasa nan dai gurin su za a koma a samu abin to bayan an zo karan fari annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya fahimci yan uwansa ne ya kuma tsara musu yadda za su dawo dole da dan uwansa to shi ne bayan sun koma gida sun ji sun dawo wato sun dawo da shi Yusuf din a dan uwan Annabi Yusuf din Bunyamin to dai sa muku kwanar abincinsa ko kwanar hawan a cikin kayan bayan sun fita daga gari sai tura abin da ce lallai an samu an rasa kwanan sarki da yi a wuri wannan kwanan kuma na gwamnati ko na azurfa shi Allah yake gaya mana a nan yake kalu yake ce tallahi marami da Allah da kada alimtum ma fi dari musira filabi kun san cewa yake kuke gaya wa yaran Annabi Musa alaihi salatu wasalam kun san ba mu zo dan yi barza a ban kasa ba wa ma kunna tarikin mu kuma ba barayi ba ne haka da dai suna yi amma wanda ta ta kalu sai suka ce ba ma da za'u yan aikin da aka yi to me yin hukuncinsa me ya sakamakon sa in kuntum sabiri duk wanda aka kama da kwana a jakarta me wani irin horo za a masa in dai kun kasance wato in ƙarya kuke yi muka kama wani da ciki da kwana a cikin ku me za a ba kalu sai ta ce da za a huma wuce da ke ra'ayi mun yadda duk wanda aka gani a buhunsa a cikin mangalarsa ba huwa da za a huma shi ne sakamakon wato abin da ya ɗauka abin da ya wajen jibawa da wajen su suka yanke wa kansu hukun cewa mun yadda duk wanda aka kama su a yi mai da shi bawa kadalika da jin zuwa da duk Allah yake kamar haka ne muke saka wa azzalimai to me faru فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك جئنا بيوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ku ba ga yanzu sun yanke wa kansu hukunci da bakin su domin a shari'ar annabi ibrahim alaihi salatu wa salam annas darida yudfa'u ila al-masruqi min cewa duk wanda ya gada wanda aka yi gadar wanda aka kama ya gada zai zama bawa shi barawa a shari'ar annabi ibrahim alaihi salatu wa salam kenan so da aka fi ba mu bagada ji awa yanke ni tun yadda da wannan sai aka fara da buhunan sai su masu rikin gaje ko waye babba a cikin to da ka ga babban da ake rabilu rabilu da ake fada wasu suna zuwa yahuda yahuda a wajen ra'ayi shi ne babba shi ne za mu ji wasu maganganun da yake fada na sassauci amma ba shi ne babba a shekaru ba saboda aka sai suka fara da babban shi rabilu aka duba cikin kayan da kwamitin jiri suka dawo zuwa a duba domin sun san ba su dauko ne ba saboda haka aka duba buhun babbar babu gome aka zo mai jinsa aka tafi shi ne biyawo ya ce kamunan ya soya ya kini an ce aka duba da zakunkunan mutum goma duk babu ana zuwa kan jakar wato duniyanin sun mata faraja hannun wilayo a kini ana zuwa jakar duniyanin kawai sai aka zaro kwano kuma ka su suke hukunci da kan cewa wato duk wanda aka samu wato a cikin jakar a cikin jakar sa bahuwa da ba ma da kanu da za'u man wuce da kila ne bahuwa da za'u duk wanda aka samu kwanan a cikin kwanan a cikin wanda to ya zama bawa shi kuma annabi Yusuf da ma haka yake zuwa ya dawo al'ajin da shi wannan bunyamin da suke wa hatta da karo na biyu to da haka yana fitarwa ga dalika shi na rubi Yusuf Allah ya ce haka muka tsara wannan dabarun mu muka tsara wa Yusuf ba wai yin kansa bane Allah ya ce mu muka tsara masa ma kana ne a kula a kawo jini bane domin tsarin ne da yake ba zai yi ya rike dan uwansa addini shugaban Misra ba sai duk sarki da yake a hukuncin su idan aka kama barawo ba ba wa yake zama ba a hukuncin da annabi yusuf zai yi idan da wata faɗa da wajen ba shi a nasa hukuncin sai dai kawai a nesa ma idan naira goma kasa ta za a yi ma hukunci a sai ka biya naira ashirin kuma shi a nasa hukuncin jira ka ba za a rike ne ya nuna ba amma wanda hukuncin da suka faɗa da wajen sai annabi yusuf ya yi da ya amfani da shi dama har Allah ya tsara ma ka gani ka girma da yusuf ba wai da ba yusuf ba ne Allah ne ya tsara ma haka to shi ne ma da Allah ba wajen sarki yake wato ma kana ya kula ga wuri ne da gari in ya ne da ba zai yi wato a ya rike ji a addinin Allah ne yake ba sai Allah ya gaba ba sai Allah yake zarfa daraja din man da muna daga daraja wanda muka so muke kauna wa fawqa kulli dhi'amin alim ka sani cewa sama da kowane ne ilimi a kan ilimi duk ilimin da abuwa da yake gaba da kai abin da ake zuwa baka ke in dai ba annabi bane kai a wannan lokacin annabi na zamanin shi ne ko kowa ilimi domin shi ne man wahayi amma in dai ba annabi bane kai malami ne kawai kai to akwai na gaba da kai a balinka duk wanda yake jin ya yi ta ya kure to yanzu ya ba duk ba da saka kana zuwa ka karo karatu domin wa fauka kulli bi ilmi alim sama da kowane mai ilimi akwai wani masani daban sai Allah ya ce قالوا إن نسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون
ba ta gura ba ya yau sai ta ce in yasri a tana gani an dauka a cikin jakar buryanin an zawo faru da gaske sai ta ce in yasri ai in bi ya yi zata yanzu ba kadi saraka akun lahu min qabl dan uwan ma da ma sai shi ma ya taba sata har yanzu ba su ga hakura ba wai annabi yusuf din ba shi ma ya taba sata idan bin yamin ya yi to kamar abin nan da za a ce a nuna suka ta in ya siri bakar sharar a hakun lahu ne kabu in ya yi zata to dama can dan uwansa ba ya yi zata a baya kamar yadda wato wasu malamai suke kawowa sai ibn jubair ya kawo da da dangi da kasada suna cewa annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya saba dauke wani gunki da kakan ki yake bautawa shi sarki shi ne a ba'un ne mai wani wani mai wato kakan da na bangaren kuwa sai kalla to wani wannan ake duka su ne wasu malamai suka ce a ba wannan bane shi a yaƙub alaihi salam yana da baba na biyu yana da yaya wanda wannan ya ja da annabi Yusuf a gurin da ya girma to lokacin da aka zo za a karɓe shi ba ta so akwai wani wata kamara ta ba wanda da ta gada wanda in aka bari ka'idar da shi ne wanda zai ajiye kamarar nan sai wanda yake babba a yaya na kuma na mutu goma saboda haka tana gurin ta ba ta so a karɓi Yusuf sai dai da ba ruwa take ganin wani hanya za ta bi idan yin bai da gurin da tun da su ba za su ba mata shi talib alim ba sai ta kudin ne ne wannan kamara a cikin kayan da za a mai da jigilar su sai ta sa a ciki bayan an kwana biyu an kai ni ran da aka yi wa da yanzu ta hau neman kamara ba sai ba ta ganta da gangan sai ta ce da Allah a ji a biyu ko a kayan da aka kai Yusuf ko ka ko ko akwai da mara ta ci ana zuwa da aka duba sai gaba ɗaya gari aka ɗauka cewa ai ta ce waye ba za a rubi wannan da ba rubu wajen ta shirya domin a dawo mata da shi a matsayin ta ƙara rike shi a matsayin bawa to shi ne wannan wai magana suka ɗauko ta a matsayin su ne yan uwansa suka yi zarge su da ita in ya tare ba ka da raka akun da hukun kabu magana ta hukuma da suka ce a irin garin ya da kawo in har ya yi sata to yi a biliyan ne ya yi sata ne bi ba to tun da bai sata ba dan uwansa ba bi ba kamar yadda Allah yake cewa in kana bi rahmani waladi ba ana awwalu rabbi in har Allah yana da da to ni ne farkon masu wato bautar Allah yana da da to ne in dikin wasu in ya tiri ba kar da da hakun lahu min qabl in ya yi sata to bi ba ba kar da da hakun lahu min qabl to dan uwan da dama tun yayi dada ba ta da hayi a gaba ne ne ba ce wannan dada yana kurka sai an da yi ya koyi da ba ya mun fada ba shi ne shi ne da kafa da ladan wala da kawai da ya yi shiru da uku ya magana a yin kore a kai saboda haka ba ta da hayi su bi nafsi a duniya da ya koyi a ran da ya koyi a duniya da yana ga ran da yana da kai ya mutu ya ga rawo ya koya a cikin ransa bai bayyana ba wani yubi halar bai bayyana musu in wani ne ya mutu ne ya yi ya haɓa malamai kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza yanzu kuma ku kala yin kaza sai su ya danne kala sai ce an yi shirin makana ya ƙara gaya wa kansa ya ce cewa ku ne mafiya shirin matsayi domin da Allah ya ce jiriya mun bayan da yake taka an na gaba wallahu a'lamu bima tasifun Allah yana tare da kuke suka yi dawa kuke fada dangane da ni da dan uwa na sai Allah yake
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا babu jirka da ya yi wa إنا نراك من المحسنين azizu ya kai firaminista inda lahu aban shekhan kabira hakika yana da mahaifi da shi da ne tsohon uku ya bayyana ba ku an hada na makana kan ɗaya daga cikin wa a maimakonsa an ce da wannan magana shi ne yahuda ba rabilu ba shi yahuda shi ne mai wato rabilu ya ke mai shi amma shi ne har da wannan shawarwarin da cewa kada kake gwara a canza shawara a je a je ba ji a rijiya shi ne kawo shawara ta uku shi ne mai sassauƙar ra'ayi saboda haka sai ya ce in na mara ta min al-muftiri lallai muna kallon kai kana cikin al-muftiri na wanda ke ba ke da wannan kalmar in za ku tuna daga farkon tura zuwa yanzu an gaya mu ita ya kai ko uku ko hudu abin cikin kurkuku da kan kurkuku suka ce rabina li ta'awili inna da raka min al-mutin a cikin kurkuku an gane cewa kai mutum kirki dan na Allah ya gaya mai kima da kansa wajen ma bane da akid da wanda wa atayna wa hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin Allah da kansa to ga guri na uku kuma inna da raka bin mutin su ma da bakin da alhaqqu ma kani da bin al'ada gaskiya ne abin da abokan gaba ba suka faɗa ita ce gaskiya an gane ko to shi ne Allah ya wuce gaskiya ce قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال sai annabi Yusuf ya ce ma'azalla muna neman tsari a gurin Allah an na akwada mu kama wani daban wanda ba ki yi ni ba ba wanda za mu kama illa man wajen na maka ana inda fati wanda muka ga kayan mu a gurin sa kazalika kidina ne saboda haka wanda muka samu samu kayan mu gurin da shi za mu rike inna idan muka yi haka mu kama wanda ba shi ne ne ba idan da zalimi ai daga lokacin mun zama a zalimi wala ta zuru wa da su mun da ukura ne bun wani baya hawa wani shi da bun ya mun ne saka to shi za mu kama sai Allah yake فلما استيئسوا منه خلصوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين balan mata a turin ya yi da suka yanke kauna daga annabi Yusuf cewa ba zai ba su da bayani ba sun yi sun yi sun ce ba ku ada wato ada na makana karki ɗaya daga cikin mu a matsayin maimakon sa ya ki ya ce ba zai yi ya dora a wani ne biyu alhali ga biyu balan mata a turin ya yi da suka yanke kauna kada ku sai suka yi ɗanɗe na biyan suna gani aka kuma ana tattauna to kun ga yanzu za mu koma mu ce wa baba kan yi zuba ga abin da ya faru yanzu ko ba mu ce mar ga wannan shi ma haka ta faru ga shi alƙawari shi alƙawari ni ne kaza ni ne kaza kala ta zuru sai babban ke ce babban da na faɗa a yi ba na shekaru ba domin rabiru ne babba yahuda babba ne amma wajen ra'ayi kabiru hun fiye ra'ayi wal aqli babban ke wajen hankali da ni ai za ku ga gida za a iya samu a gida ga manyan sa amma ga wani a tsakiya ya fi kowa a kai wato tunani ba a hausance ma yanzu idan mutum yana da kuɗi a gidan zai zama babba zai ka gyara a jirawa ne ko saboda haka domin shi ne mai kuɗin yau da zai za ka gyara a jirawa ne saboda haka shi ne babban haka yanzu da ko shi zai kawo kano zai shi zai kawo da sabatu saboda haka sai an jira shi yawwa saboda haka kana kabiru sai babban zai ce a wanda alamu shi ba ku san cewa an na abaku cewa mahaifinku in ji yahuda mahaifinku kada a fara alaikum mawsiqan min Allah ya rike alƙawari da ku tsakaninku da Allah cewa za ku dawo da duniya ne an yi alƙawari tsakaninku da Allah wa min qawlu ma barakatu bi yusuf din da dan ma ba ku sai sakaci akan yusuf yahuda ya ga rayuwarsa yake da dan ma ba ku sai sakaci akan yusuf balan abra al-amr yake tuli ba zan kuce ba a wannan garin wallahi a Misra ba zan koma da gaske ba ko sha ko kana ana garin su yace ba zan koma ba a da ya da ni aji har sai baba ya aiko min ya ce in dawo ko je kana da zan ba zan iya koma a kalli idan ka yace ba mun fatar da ni ne ba mun fatar da Bilamin ba yace ba zan iya ba hatta ai ya kuma Allah ji ko kuma Allah ya wani hukunci a kai na ba yadda na fatar da mutum biyu domin ma ko dai Allah wani mutum zai iya karɓar ina wannan nan ko ta zama nan to shi ne wannan yahuda da rabi ke huwa khairul hakimi Allah shi ne mafi alkhairin masu hukunci su wanda zai hukunci da kai na Allah ba yace shi ya yi da rai sai Allah ya ce
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين yarji'u ila abikum annabi yusuf alaihi salatu wa salam ya kalle shi yace da su irji'u ku koma ila abikum gurin mahaifi ba ku ku je ku ce masa ya abana ya abban mu inna bana tasarafa dan da yayi da ku je ku ga yawa wa ma shahidna kuma ku ce ba mu shaida ba kowai ba illa bi ba alimna sai da abin da muka gani domin a gaban gidan ku aka zaro kwanan awo a cikin buhunsa ku je ku ga abin ba ka wa ma kunna da gani hadi kuma ba mu kasance masu kiyayewa da gani da abin da yake na gani ba kuma mu kasance da abin da yake gani ne mu ba mu san shi sai Allah ya ce واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أمددنا فيها وإنا لصادقون
Allah ba ka cikin sarki yace wa kan da kariya ai wa kan ahlul kariya ka tambayi ma abota ga yan garin allazi kunna fiha wata muka yi garin da muka yi dan jira wa al'ira allati aqbalna fiha da ayar da muka fito tare da su ai ba su kadai bane wanda suka fito suka biyo baya daga cikin hijira to ayar ma da suka fito tare da su kuma ke da ne a tambaye su wai suna faɗa wannan wa inna la sadiqun wala gaskiya muke faɗa kun ga wannan ya ja bamban da kalmar da suka faɗa a baya wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna domin a nan gaskiyar ce wala a kan kuma ƙarya ce cewa suke ba za ka yi imani da mu ba ko da gaskiya muka faɗa amma nan gurin da yake gaskiya ne kun ga zancen kai ke to shi sa maganar gaskiya za ka lokacin da kake da gaskiya a magana da kafin da kai ne ko da ba a yi da kai ba za ka ji kana ba ka shayi faɗar da kai ne za ka faɗe ta amma nan gurin ita ba ƙarya ta mata kwaskwari ba shi kuma wanda Allah ya bawa basira da hikima in ƙarya kake yi kawai zai zauna sai san bai ba amma daga maganganun ka da motsin ka zai iya fahimtar wannan shine yake cewa wa inna la sadiqun wallahi gaskiya muka bada sai Allah ya ce قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم قال sai yace bal sawalat lakum anfusukum amra sun koma gurin mahaifin nasu kenan bayan sun bar wannan sai yace a'a dan ku bar wannan magana sawalat lakum anfusukum amra zukatan ku sun sawara muku sun tsara muku wani irin al'amura marasa kyau kawai kun ga illar kai ƙarya kenan an bai da ajiyu in ka yi gaskiyar ma ba za a yi ba domin ka riga ka buɗe da ƙarya shi za a ke cewa duk yadda za a yi duk yadda za a kai a komo duk abin da zai faru faɗi gaskiya to idan ma an gano daga baya cewa kai aka zalunta to za ka ka samu daraja ba ga gidan boye san a hadisi tauba hadisi tauba cikin riyadu salihu kaga lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya zo zai tafi da huta wasu da zuciya da kake ka kanya su ta rabu da wani abu wayannan da suka faɗi gaskiya sun murara su gona da biya hilal bin umayya ta ka bin malik ai kun ga har yanzu gaskiyar ta su kike faɗa amma wani sun baka ya tabba daga lokacin ba ƙarin jari ba kuma Allah madaukakin zargi ya musu hukunci na wuta to shi ne amfanin gaskiya an kafa ɗaya ko ba a yi da kai a lokacin ba daga baya za a gane kuma za ka yi ima za ka ji abin da ka faɗa za a yi da ni domin an san ba ka magana to shi ne Allah ya ɗauki sarki yake gaya mana cewa ba a nan ya kuma ce a bar sauya da kuma kuma kuma amra domin ga ta sun zo wa dawo ala kalisi da wani sarki sun zo da ƙarya to yanzu ma da kuka ƙara kawo da ce ba zai zai ku ba bar ku bar wannan magana sauya da kuma kuma amra kuma amra kawai a yawan guri ya riya muku wani abu ba sabrun da min al'amari yi al'amari na ba komai bane sabrun ba komai bane ba sai hakuri jamilin kyakkyawan hakuri farkan yi sun hanjali wa guru mahajiran jamila haka ba da rasa jirin ke zuwa wayannan kalmomin guda uku duka Allah zai yi amfani da ne da kalmar jamil a jiki asan lahu da zanni Allah madaukakin sarki an yi ajiyar miliyan jami'a zai zo min da su gaba ɗaya da Yusuf din da Bunyamin da Allah zai ba mu domin shi annabin Allah ne a ran yana jin cewa har yanzu Yusuf yana ba kasa ne yasa saboda mafarkin da yi ya san fassara da wata zo ba har yanzu yana jin cewa lallai Yusuf yana duniya bai yanke daga ba to shi ne yake cewa innahu huwa al-alim al-hakim domin Allah shi ne al-alim masani al-hakim kuma mai hikima sai Allah ya ce
وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون أرضا حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين Allah ya ce wa tawalla anhum ya annabi wa aqulu alayhi salatu wa salam ya dauke kai gaban su kawai ya dauke kansa wa qala yace ya taba ya bakin ciki na ya damuwa ta alayi dangane da rashin yusuf wa bi yadda da ainahu idanun da ya bari ɗan saboda kuka duk wannan baki bakin cikin sai abin da ya koma bari kullum kuka annabi ya sake shi. kullum yana da hujjin saboda damuwa ba huwa kamin yana cikin wato bakin cikin da yake shanyewa shi ne kamin yana shanye wani irin bakin ciki wanda yake damu kalu duka ce kallani maranci da Allah tabbau da kuro yusuf ba za ka fice wa kana tafi da yusuf hatta ka kura haraba har ka zo cikin gamabi a lalata har ka zo cikin kai lalace au ka kura bin alhaliki ko kuma ka zama cikin wanda za su mutu ba don a garin damuwa da bireshi ne ma yawa ya koma ya tashi daga arzaki ya zama da bireshi ya koma koki gaba ɗaya yanzu ma ya kusa a ha- a rasa ta gaba ɗaya to shi ne malin yake ce mana a nan ya ce wa tawalla anu wa qala ya asaba ala yusuf ya kauna kai ai a arada an tabi ya kauna kai gaban yayan nasa ba wa qala musa da kiran sunna yi al-qadim al-awwal yana dubo irin damuwar da yake da ga abin da ya shafi ya ya samu annabi yusuf alaihi salatu wasalam da abubuwan da suka zo suka faɗa sun mafani sai ya bar dawar na gaba musu amra tambaya a nan shine me yasa annabi yaqub yace ya azaba idan allazi kana qada allazi da ga asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan musiba ta samu mutum mu aji bayan mutum cikin da yake to me yasa shi yace ya kai tona bai ce inna lillahi wa ka a kira ta ba wannan shi zai da ba mu ne a jira mu ba ne shi cewa daga cikin abin da Allah ya kebanta al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zaran musiba ta same ka sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi a kan jira ba mu ji ta ga ne da ba to shi ga ya ta ba ya kai to ya ga ciki na ya damuwa ka shi ne abin da ya faɗa alayi dangane da rashin yusuf domin fata ta aina shi ba ko to da haka ba ta yi aikin jari mu a samun jara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ne ba ta zo da ba ta jara قالوا لله إذا كذبوا تذكروا يوسف حتى تكون أبدا أو تكون من العالمين جاء لا يسير قال إنما أذكر بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال أبي النبي يقول يمشي إلا ما تطورا كأي أجوبة إلا كي كوكم دابوا داري وخذني لبقين تجينا إلى الله ألا نجي قيامة كجاني بقول أي أجابهم عما قالوا بقولي إنما أجوبة في أي هني وما على ديني bakin ciki na da damuwar da ke cikin na gaya wa Allah ba da hukun jirgi ne shi kadai wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu illa fatan wani abu a gurin Allah ba da hukun jirgi irin abin da ku sani ba ku ai aljumi mu kullu khair duk dai wani alkhairi ina fatan sa a gurin Allah ba da hukun jirgi me yasa saboda yake a'lamu anna ru'ya yusuf sadiqa domin na san mafarkin annabi yusuf gaske ne wa anna tawba asjud lahu an gano wa ni ko ba jin da kuma ni na san akwai ranar da nake fara a gaban sa inda yake ra'ayi ba da ajar da kawo wa kan da wani kamar ra'ayi ko mun kafi ne yake na san akwai ranar da za ta bi na jin wa annabi Yusuf sujada sai na ji na gani kuma da ranar da zo ko bayan da ra'ayin da zo ba ji ya mutu saboda haka ya gaskata da wannan mafarkin da na annabi Yusuf alaihi salatu wasallam sai Allah ya ji يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ما يقول ta'ala mukhbiran an yaqub alaihi salam Allah madaukakin sarki yana ba da labari dangane da yaqub alaihi salam annahu da jiwa gani ala zahabi bil ardi cewa Allah madaukakin sarki ya zabar da yayin da cewa hukuma wato ban kaza hukuma kan ya wato ya ta'ala nuna akbara yusuf wa akhihi yani su je ko za ku ji labarin yuri da dan uwan da ya yi ko ba ba ko ci gaba da zuci wata zuci ya kore bil kai wata zuci da ta'amalu bi jan to gine yake ya baliya ya ku ya yana har yanzu ya tuna da ayyansa idza abu yake ku tabi wata hatta turin yuri ku je ku hunci ko mun labarin ne a ta hatta shi ne yin bincike mutum ya rika bibiyar labarai amma da alkhairi a tajabbu kuma shi ne mutum ya rika bincike mutum shi ne wala ta jinsu su da Allah ya a ta haɗu an ba da dama a yi amma a ta jinsu su wannan haram in dai ba a san mene shi ba abin da jiya sun suke yi ko yadda da sauransu in ba mene shi ba a kawo karkafin jinjin mutum an bai da ko kaga a tsarin da yanzu hatta wannan karatun da muke sai a duba wani kawai shi aikin da rafai kullum muka gama karatu zai je ya rubutu wannan aiki haramun kake aiki haramun kake ai ki da zafa sunan na daji su zaka ji da barayi an bai da mu nan wa'azi muke kar a yi daji an bai da dogo to shi ne wannan tajassusi wanda Allah ya ce wala tajassusi wala tahassusu wannan kuma tahassusi kuma wannan wato bibiyar labarai na alkai a ji a nemo wani ya bata a nemo labarin inda yake wani abu ne mai kyau an bai da dogo to shi ne Allah wanda mutum da ke ce wato ba ta hassusu ne Yusuf ku nemo labarin Yusuf ku kawo mana wa in ji da dan uwansa Bunyamin wala sai a tuyo rawsullah kada ku yi ta kauna daga rahama Allah shi rawsullah la sai a tuyo rawsullah la sai a tuyo rawsulli wa ya yi lan kafara wa la ta'lamu li makri wal aminu lan fajara ma baina qawli wa raja taqulu nafsun bara har ku yanke kauna ji ma mutum daga rahamar Allah masu yanke kauna su ne kafirai ولا تعلموا من مكره فرقوا أمجد مكر الله ملك في الكرجي والآمنون الفجر ما تعمل فيه مكر الله فاجرين ما بين خوف ورجاء فكان ورود قولا تكون نفس ضرر أما كان الإسلام غير وبلاجئية غير جماعة بين الخوف والرجاء فرعوننا رغبا ورهبا حتى وقواتوا لاجئين في وجهه إنه لا يعجل روح الله فكان باب بيجيوا daga rahamar Allah yake aiki ke nan mu Allah waje mana rahama ba ba za mu samu gaba ba kawai mutum ya ni da wace ce wallahi Najeriya ba za ta gyaru ba yankewa ne daga rahamar Allah wallahi yankewa ne to kun ji la ya'tu bi rawhillah ba ne yankewa daga rahamar Allah wurin mu kawai shi ne wanda ke azalimai da manyan gaggawa azalimai wata ran Allah zai magani shi ne fatan mu ba wani na tunanin ƴaƴan da jikokin ba za su bada cikin abin da ya fi mu wahala kullum a ƙarfi da dawowa Allah da su an gane ko la ya ji ne rawi la yi ba ne yankewa daga rahmar Allah illa al-qawmul kafirun in ba mutanen da suke kafirai wace Allah ya ji
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين Allah ya ce falamma da kadu alai yayin da ƴan uwa Annabi Yusuf suka dawo suka shigo wurin Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam qalu yake ya ayyuhal aziz ya kai prime minister babban wannan sarki masana wa ahli nazuru da mu da iyalan mu kaga suna so su ba da labarin mahaifinsu da su da mahaifinsu da iyayensu da suke gida da yan uwansu gaba daya muna cikin yunwa muna cikin wahala wajina bi biza yanzu a ce kana wani gari wani yanzu ya rika baka labarin to ai ma duk yana nan cikin kakanin da ya za ka yi an mutum da zai samu nutsuwa ba saboda haka suka gaya masa wannan cewa mu da iyayenmu muna nan cikin wahala wajina bi biza'atin mun zo da wani dan kuɗi kaɗan shi ne biza'a ko kuɗi ko abin kuɗi amma wanda da ya taka kara mu jata wanda da ya taka kara ya karya ba fa auzu da nan kai la kuɗin mu bai kai ba amma muna so da Allah ka cika mana aure kamar mutum ne ana zai aure rago ne zai da naira biyu yana da Allah ke baka mu da sun zo da kuɗin ɗan kaɗan suna cewa kuɗin mu bai kai ba amma a taimaka mana wata sadaka ne na kai mana sadaka abin da zaka ba mu ya zama sadaka kudin mu bai kai ba amma ka ba mu sadaka inna allaha yuti fi mutasaddiqi mun ga Allah rawa cikin sarki yana saka wa masu sadaka ka ji maka kai ma Allah zai saka ba sai Allah ya ce
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين wasu malamai kuma wajen da ya suke cewa ba auki da nan kaina wato sun yi wata fasara na cewa suna nufin wato da ɗan ƙanƙanin kuɗin nan namu ya kai ran kai daɗe ka cika mana awo wata saddaka ne na shi kuma kai mana sadaka aiki na ji aƙina ka dawo mana da ɗan uwan nan namu da Allah bayan ka cika mana kayan mu sannan ka ba mu ɗan uwan mu komai aka kai mu ne su bai yi fasara da shi da imamu sirri ai da saddaka ne na biya bi kabri ya bi bida'a alja wa tajibu biha to shi ne nan da nan zai ce kala zai ce har alimtum to yanzu lantarki ya zo ƙarfi sai ce alimtum ba fa antum bi yusuf kun san me kuka aikata wa yusuf wa ainihi da dan uwansa idan an ce jahili a lokacin da kuna cikin jahili da rashin jani kalu to suna irin wannan da aka rinje ga wuce ce a shin san cewa da da su dai Allah madaukakin sarki kadai ya san abin da ya sai annabi yusuf ya san abin da ya faru yo ya aka yi sani to nan da haka ne jira ka ce a innaka ala anta yusuf ko dai kai ne yusuf din kala yace ana yusuf ba gariya yace ni ne yusuf wa hada fi wannan kuma da gari dan uwa na ne wanda muke uwa ne uba ne kan manna lawa alaina ku sai ji Allah ya mana baiwa wato kamar yanzu yana cikin wasu da ɗaya da sun baya cewa mu da yawan lokaci ba a rijiyar nan suka ce ba wa ne sannan kuma aka yi kaza aka yi kaza gaba a ɗaya cikin in ya nufi ne ya tattara ya tura musu don ya dawo ƙwaƙwalwar su ɗin duk wannan abubuwan da kuka kadi wannan lawa alaina Allah ya mana baiwa innahu kubari ku da ku yanzu zai wa'azi man ya take duk wanda ya kiyaye dokar Allah sai ya wa yasbi yan hakuri zaka ta zuwa gida ana wula kan data amma Allah ya ce ka ji kanku yadda da zai ga da zai bayan ka ji ma kowa zai zama sirkin ka domin duk wani baya so ba ya haɗa ido hudu ne eh saboda irin abubuwan da ya shirya ya ga abubuwan da ya shirya marasa kyau haka yanzu a yanzu ku shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa ka ga mai mutu da yake mutu wanda ya kiyaye dokar Allah wa ya tafi kuma ya hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin kun ga wannan isani ne yace Allah baya so zartar da ladan waɗanda suka kyautata kyautata wannan kuma ba wai ni ne da ni ne da kyautata ba kuma kun faɗa da kanku ɗan kullum ma sun ce ni ne kyautatawa ne Allah madaukakin sarki ma ya faɗa saboda haka yanzu ya kare Allah baya so zartar da ladan waɗanda suke kyautata mu sani cewa wannan abin da ya faɗa ba har yanzu a ƙa'idar tana da innahu man yattaqi wa yasbir la yudhi'u ajra al-mu'min har yanzu ko a ma'aikatar ka samu kanka wani abu ke kaiwa ya komo in dai ka kiyaye dokar dokar Allah kai hakuri domin ka zo kaje za a yi gaskiya a gurin da kake za ka haɗu da abubuwa iri iri to kai ma an kai hakuri ka kiyaye dokar Allah Allah wani zo da zaka ba to shine ma da yake cewa wallahi wallahu alam anna yusuf alaihi salam innama wato yi rabu ilayhi bi nafsi bi idnillahi wa huwa ila kama annahu innama aqaminu bi nafsihi fil marratayn al-ulayni bi amrillah kamar da yake koyi maka kansu kansa a karo wa dogaro guda biyu da umarnin Allah walakin lamma za ka hali wa tadda al'amru fa nada Allah ta'ala min dalika fi yayin da kuma abubuwa suka karanta daga baya Allah ya buɗe masa domin ya faɗi ka'ida Allah cewa fa inna ma da usri yusra inna ma da usri yusra فإن ذلك قالوا أئنك لأنت مثل أي أنهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفه ويكفيه نفسه بس قال يسمع ما جئت هكا يا داني كما يقول لك في جدا يجي لو لم يتقي ويصبر فإن الله لا يجوع عدل الممكن إن شاء الله يجي قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تلك في الله برد إلى الله لقد آثرك الله علينا الله يا بيبي جاك أكبر وإن كنا لخائن لتسوى موباتو ba kuskure bane ganganci shi ne kaɗi an gane ko la ya kudu wa illa al khadi'un al al muqti da kuskure ne zai ce la muqtiun mu ba kuskure amma ganganci ku duba ku kun gani har aka zo gaban nan ba su tare da su tare da wa zai ce in ya ce ba kari tare da akun lawo ai ba kuskure bane an fahimta da kyau ko la yuzabu al mu'min min ju'alin malakai abu na farko da daga da daga daga farko ba su tsare da komai ba su sai a ce kuskure amma sun yi sun kuma sun yi abu kai kai saboda haka ganganci ne da kansu ka faɗa sun yi kwafe su cewa mu ba su ganganci ne ba kuskure muke ba sai Allah ya ce قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين Allah ya ce kala sai annabi Yusuf ya ce la tasriba alaikum al-yawm ai da yau ai la ta'aniba alaikum wa la akba alaikum al-yawm babu wani sauran zargi a kanku da yau ku duba in zantaka domin kamar yadda muke faɗa iyaye a gurin mutum kamar idan in ka rasa mahaifi ka rasa ido ɗaya in ka rasa mahaifi a duk idanu biyu su ce ɗan uwa kuma shi ne gaban ka wannan ɗari uku da sittin ɗin duk da aka ɗauke ba wani ɗan uwa a cikin ɗan uwanka to gaban ka aka gudana ko ka sani ko ba ka sani ba shi kuma mutuwa ɗan uwa haka ko gaban ka ake kira ɗari uku da sittin ɗin nan zuwa ke sassakewa kai yanzu idan kowa yana da ruku da cikin kai za ka da ruku da hamsin da tare ta rabu an kuma rage wani an kuma rage ma gaba rabuwar yan uwa a cikin gabbai idan kuma yan uwan ka goma ne da daji ta ɗai wanda kuke yan uwa da su to ka iya raba su ɗari da sittin ɗin nan da lafi da shi wannan to ba zan tattun za ka rika cirewa eh shi ne abin da za ka yi tafiya kowane da duk da yin kowane ya mutu ya ce an ɗau cikin a ciki in ka haka za ka yi cewa su zo da haka sai ce lata su yi ba a yankin da yau ba sauran zargi a kan ku da yau yanzu da bawo da Allah ya muku gaba ya yafe mu duk inda dan uwa ya kai ya komo ai ba kamar lalacewa ba ce za a zo da kai da wani a tsaya ana cin mutuncin dan uwanka لأجل أو لأيك أو لأمي آه لا لا لا لا لا لا لا amma yadda da zaho yau sai dai kawai a ce wato hannun ka baya rikewa ka yanzu ka koma ka yi kodi da shi so kake yi yayi in ba kai a faɗa ne kana faɗa ne idan misalin da nake bayarwa a nan kar a zo wani yanzu dan kai aminin da ne yana zagin uwarsa ko kani uwa ɗaya uwa ɗaya ka taya a lallai zuci kar ka taya kada da yi yawwa ko da yaushe kai yi kokari kawai ta da miji idan aka zo yana zafi masu ta karkata yi ina biya ma karkata yi zuwa gani da yi an abubuwa su koma noma sai su yi wani ba zai da zafi sai ya biya mata haka ita ma matar karkata yi ko da yaushe lallai shi za ka yi kawai mutum ya zo idan mutum ya zo lafi ne ke ga wani ba zan samu yana tattauna a wata matsala nake cewa idan mutum ya zo ya ce ma zan tafi ma gaga kar ka wani dama kar ka duba ni yadda take yanzu mutum domin duk wanda ya wani wannan dama ya dan na da kansa ya kusa kake kai ta ba shi hakuri kawai ran da ya sake to ba hannun ka dama ne wallahi ya yi kar ka sake idan ka bani domin kana ba da jawara aka yi cikin da yake wani ne dama ya ba da jawara kuma ƙarya ne dama da jawara ne ba ta tafiya a haka ta tafiya to kaga yanzu lahu lakum Allah zai gafarta muku wa huwa arhamur rahimin domin Allah ba ku cikin zaki shi mafi shi ne mafi jin kan ba cikin kai ya Allah ya ce
إنه بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين wannan Yusuf nan da nan yake ina gobe kan miki hada ku dauki wannan shine guri ne da ko shi da aka ambaci riga a cikin wannan sura aka ambaci riga domin ita ma haka ce ita kanta gida eh tun daga gurin da aka yi waka ta amma aka yi aka ci annabi Yusuf amma ba ya waka ta ba ai ta zama abda ita kanta gida ya kamata ce wa tana da wani matsayi na musamman to ita bi dika ni ya da kun ga ya kuma dawo da magana gida cewa ku tafi da wannan rigar dawa fa alquhu ala wajhi yadi kuna zuwa ku riga wa mahaifina ya ce basira zai dawo yana gani wa tuni bi alikum ajma'in ku zo min da iyalan ku gaba ɗaya kowa duka gidan da ke zuwa dole kun ga anan malamai suka ce wanda ya zo ya gurgi ya yi kan gurgi ga shine huda ya ce ni kuka ba na kai ko da kin ciki billahi da shi wannan ba ni zan yace dole jira a baya kai ya karbe wannan da damuwa shi aka lallaba ya je ya kai ni da tsaya ya ce to ta gaskiya kada ka ce kullum da an ji wayar da kawai bayanin da zuwa za ka yi yau to kai ya kamata ta albibil za a tafi maka ko za a je umara ko aikin hajji za ka rika zuwa maka bara domin a dangi a kowane da ana jin wayar za a ce in ka yi lahi ya tsari yawa wanda ba su da aiki in ka ji wayar da kawai wani labari mara daɗi zai fara an yi gobara ai an mutu a yi ɗaukar gida kaza a dangi aikin kenan an bai da ido ko yahuda yana jin wani yake ne kuma ni ga ni zan kai an gani ko ina wuri da mai tiya da fa alqu ala waji haji ya ji wasira zai dawo yana gani domin sau tsabar kuka sai da idan zai bari wa tuni da abuku da bai sanan ku zo min da iyali gaba daya ko dai kuma anan shine malamai suka ce ba yadda ake yin kaji yanzu mai kun kaza sai cikin ungurman kauye kayi kuɗi ka dawo nan ga gidaje ga gidaje sai dai kawai a wani lokaci ga lokaci ka tashi ka tafi can a kai musu gobe gero da dawa ba haka ake yi ba abin da kuke ji a nan za ka yi musu can ɗauke da gida da bai umar ku dawo gumi kun ga annabi Yusuf ba cewa ya gaba ɗaya a haɗa yanzu yan tawaga ku zo mu tafi ƙauyen bai ce a ɗero su dawo nan haka ake yi don zai da ake ja a nan su ma su ja wannan ban dakin da ake zuwa sai ba iya dannawa ba su ma su je su danna su lalata a gyara shi ne lafiya su lalata a gyara ba wai zan wani a ce ai ba za a duk inda ake zuwa a shiga ta haulin da a sako da su duk abubuwan da ake yi wannan aikin da ake kawowa a ba su ba amma zubarwa ya su zuba wannan shi ne ka'ida amma ba wai yadda ake yi mutum ka ya je haji za kawai a ce a ai ku kawo su zan baka ba ba daidai ba ne Allah ba daidai ba ne wani ka kawo su su ba ka son zaman nan ka su suka ce ba ka so su wani ina kuke so umma to dan sai a yi kan ai gyare gyare amma abin da ake yi a nan a kawo su su gani sai a ce wai an ka kaji nan gari ya kayan ya zane wa ne ya zane din ba da wuya ta karka ba gwara da ni ya karka ba yawa wai wani ba Allah wani ya buge ni ya buge ni a mota yana so kun kayan jiki wallahi ba in cikin da wanda da ba sai mota din da ta buge ni wani shi wani cikin da ke nan ko eh a rasa motar da za ta buge ni je wannan shi ba ta kan da yake ne motar shi kun kan da yake ba wani bigewar bane wanda ya buge ni an gane ko to sai da haka nan da nan shi ne yace wa kana kada aniya yi kasratin buka ya maka je ko wani tsawon buka wa ni ya yi kuma da aiki da ni da ni ya ko duka ya annabi ya ko duka kawo ya ya da jikoki في جيل الله ولا في جيل ولما فصلت العين قال أبوهم إني لأجد لي خير لولا أن تبلغوني قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم
وجوه المعجزة كأنك يا إلا وأنا آية dan uwa annabi Yusuf alaihi salatu wasalam suna fitowa daga garin Misra za su koma Kana'ana kan Sham suna fitowa annabi Yusuf annabi a kunna cikin gida kawai wannan ma fata da ilmi ya yi da wannan da ta fito kana a kawai sai aka ga annabi a kudu yana da mutum cewa ya kala abu sai ba wanda ya ce ni da ajiye wata ne a yau wallahi ina biyo kai da yau suna fitowa kun ga an tawo da rigar da ta tsalla ko goda yana jin wannan yake laran da Allah kai jini ku da ke laula an ci dan biyu ba dan dai ko wannan mutanen su ne da ni wani wawa ba domin wato a wannan lokacin abin da yake tsammani ke domin ya kawo kaza sai kaza sai ce ba dan kanka ne da yiwawa ba sai ce yana biyo kan shi yusuf tsaro sai suka ce suwaye tallahi suka ce maranti da Allah inna ka hanyar da rabi da lalita da kadi tana cikin wannan rashin sanin na gari na tsohon nan na da suwaye suka gaya ma wannan jikoki ba da lauki jikoki ne yanzu ya gaba ɗaya suna waje su ne suka fito jikoki ne kuma ka san wasu ka ce irin wasan jika da kakan ya ce wallahi ba wa hanyar su gari ba kauye irin wannan abubuwa jikoki ne suka fara domin kalmar ta yi tsauri da ya shiga ya uba wannan kuma wasan jikin kaka da jika za su ce ta jita yanzu da aka zauna an fi bani damu da layi na kalabi da rani da kare suka ce mun rantsai da Allah har yanzu kana kan wato rashin sanin nan naka tsohon rashin sani da kai da mai da wuce ya faru da wato ai da jika da ikal kare kala ka da ai ne abdi yusu la tazahu wa la taslahu har yanzu to yana da kake yi ba ki kamanta قالوا لوالدهم كلمة غريبة تكبيا وواتو كافن تكلمة لو لم يكن ينبغي له أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي لنبي الله عليه السلام لكما تتبيا ما يكون في الله ko kuma a gaya wa annabi Allah irin wannan kalma sai na kalabi da lalika kalabi har yanzu kana wato kan wannan fatan naka da kadi na ga take dan nan taka tun da kake ta gaba na gani dole sai mu dai ana abun da muka faɗa dai Allah ba mu da danta yau mun da dukkan wani kauli ne da muka makara a insha Allah ta'ala gobe kuma da aka saba da mu kai za mu dai anan mutumin zai ba kuma da mahaifin bayan sun koma da yanzu za su koma su zane da abubuwan da muka faɗa dai Allah ba mu tantar ke ba mu ladanta wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna da roƙon Allah ko mutum zargi da sunayen da kyawawa da tsohon da wanda kuka dukkan musulmi wa da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da mu da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan mu da suka za mu gidan da siya Allah ka jikan su da zafa masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da wanda kuka kasashen mu na musulmi da suke cikin yaƙoƙi da tashin hankali Allah ka zauna da su lafiya Amerika da Isra'ila da suke neman musulunci ba matsaloli Allah ka tarwata Allah ka mai da makircin su kawo kan muna roƙo Allah da sunayen su cewa wayan uwan mu da suke garuruwa Kebbi da Sokoto da Katsina da jihohin mu na Arewa gaba ɗaya da suke cikin dajin hankali Allah ka ba su nutsuwa Allah ka kwantar musu da hankali ke da nafar da waɗannan masu kawo matsaloli a garuruwa Allah ka yi mana maganin Allah mu ɗaukacin sarki kada ka ba su nutsuwa da kwanciyar hankali a zukatun muna roƙo Allah da sunayen su cewa dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.